بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ɗaya ga watan muharram shekara ta 1448 Allah ta'ala ya samu ga wannan shekara lafiya kamar yadda muka ga watan wani ta wuce lafiya Allah ta'ala ya yawaita arziki mu ya yauka shi Allah ta'ala ya kare mu da dukkan wani abin ki wanda ya je da kamar sha shida ko sha shida ne yau sha shida ga watan ga watan jun 2026 miladiya wannan majalisi na majalisin safe yau majalisun rami zarta cikin ilimin hadisi hadisi da kuma ilimin mukansa almuwatta ko babu tayammumi aljunub malam zai yi magana akan wato taimama ne mai janaba wannan imam mali za ku ga ya kawo waɗannan hadisai ya yi wannan babi ne saboda dalilai guda biyu dalilin farko saboda ya nuna maka cewa abinda kake jin labari na wannan umar da khattab da abdullahi ibn mas'ud da suke cewa mai jaraba ba zai yi ba zai yi taimawa ba da wannan magana ce wacce take ba a karɓar musu wannan maganar ba su kansu akwai maganar cewa sun dawo daga wannan fatawa da amma abinda ijma'i ya kullu daga baya shine mai jaraba yana iya yin yana iya yin wata taimama حدثني يحيى يحيى ما حديث جشي دنسى عبيد الله عن مالك دغ مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة دغ عبد الرحمن ابن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب وأنا متمي يا تنبي سعيد بن المسيب عن الرجل كذا مالك أشي مالك أشي كذا شي كان سبابا يا رواية لك شي ما جن تابعين سعيد بن المسيب شي ما جن تابعين amma kaga tsakaninsa akwai wasu mutane tsakaninsa mali da ko da Abdulrahman ibn Harmala ko su Az-Zuhri ko su Yahya ibn Sa'id al-Ansari su ne suke zama tsakanin shi Sa'id ibn Sayyib shi mai ruwa daga Sa'id ibn Sayyib lokacin Sa'id ibn Sayyib ya rasu a a kusan malikin ma wato shi ma bai ma san kafai ba ba fahimci kansa ba an tambaye shi an rajul al-junub akan mutumin da yake da janaba ya taimama kuma yudrikul ma ya yi taimama sannan kuma sai ya riski ruwa faƙala sa'idun sai ya sa'idu ce idan adraka alma idan ya samu ruwa fa alaihi ghusl to wajibi ne ya wanka lima ya saka walu amma saboda abin da zai fuskanta zai fuskanta na ibada nan gaba ba saboda abin da yayi ba baya ba wanda ka'ida ta malaman shine duk abin da ka riga kai na umarninka umarnin da ubangiji ya baka ko ba sakaci kai ba babu kaza aka ce to ga badalin abin to kuma dan abin ya zo ya kwaranyi daga baya ko da a baya ce ta kusa ba ta nesa ba to wannan ba za ce ta kama mita ba ba za ce ta kama tauhi za ba abin da malamai galibi ke cewa wani lokaci idan mutum ya gama ya haɗa sallah sallah saboda ruwan sama da yake tsammani daga baya kuma sai ruwan saman bai bai auku ba suke cewa a maimaita su suna cewa ne a maimaita istihbaban ba suna cewa a maimaita wujuban ba shi kashi a ce ba ba mai ta istihbaban wannan magana malamai da yawa malamai cewa ba daidai ne ba saboda duk ibadan da kai ta ala wajhi al-mashru' wal ma'mur to ko bayan ka riga ka dan gusa dalilin yin wannan rahusan ya kau to wannan kuma za a zo a ce sai ka sai ka sake yin ta ba wannan shine abin da Sa'id ibn Sayyid yake nuna mana قال مالك مالك يتي في من احتلم وهو في سفر وان ده mafarki a halin tafiya wala ya kazo min alma'i ba zai iya wato yin amfani da ruwa ba illa ala qadal wudu sai ya alula kawai wa huwa la ya wa huwa la ya washu hatta yati alma kuma shi din ba wai ba wai ba wai kishi ne zai kama shi ba ba kishi ne zai kama shi ba a'a kawai dai wanne yana da sanyi ba zai iya taba ruwan ba misali amma zai iya alula kuma qala yaksilu bi zalika fardu wace wanke gabansa amma a saba min zalika al'aza da kuma inda wannan najasan ta taba shi al'aza ko wannan kazantar kuma ce najasa inda najasa akwai maganar malamai cewa mani ba najasa ba in bai taimama sa'idan tayyiba daga baya kuma sai ya taimama a ya nufaci wato ƙasa mai tsarki sai ya buga sai ya taimama da shi kamar amarahu Allah ta'ala kamar da ubangiji ya bashi umarni wannan akwai hadisi akan wannan hadisin Amr ibn al-As hadisin sa hadisi ne wani malamai suna tabbatar da shi ya sami kansa a halin jaraba a wani a wata safiya mai sanyi sau da ka sai ta yawansa sai ta masa kuma maza Allah bai zarge shi ba to da wani abin da malik ya faɗa shi kusan shine abin da yake ya dace da usul sannan kuma wasu ila malik an rajulin junub an ta ƙara tambayar malik akan mutumin da yake mai ja- yana da janaba a rada an yi tayammama yana son ya yi tayammama falan mai jid turaban sai bai sami ƙasa ba ƙasa turbaya wannan turbaya shi ne turab illa turaba su sabakatin sai dai ƙasa ta gishiri hal ya tayammama bisi ba zai yi tayammama da ƙasan gishirin nan wa hal tukrahu salatu fi sibah kuma ma makaruhi ne mutum yayi sallah a ƙasan gishiri قال مالك مالك ce la ba su bisa na fisi ba ba laifi mutum ya tsaya a saman kasan gishiri ce zai sallah wani ba laifi wa taimu min hako ce zai taimu da shi da Allah ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala qala mata yamma musa idan tayyiba saboda Allah ta'ala ya ce ne ku nufaci as-sa'id as-sa'id ma sa'id ala wajhi al-ard da abin da ya hau saman kasa da abin da ya hau saman kasa da ke alaka da kasa to wannan ya shiga cikin turbaya wannan saboda akwai sabani akwai daga cikin malamai wanda suke ganin mutum ba zai wanka da ba zai alula da kasan kasan gishiri ba a wannan ruwaya ce Imam Ahmad wasu daga cikin Shafi'iyya suna da wannan ra'ayin Abu Thawr Isa bin Rahawiya wannan da shine maganganun su cewa ba a yin taimama a kasan gishiri ka ko kawai haka ka ga gishiri ba ma ka iya bambanta kasa ta riga ta ta wato tarin jayi tarin jayi ta wannan ita wannan kasa din to su suna cewa ba za a yi ba ba za a yi wasu ya je ya sami inda yake akwai kasa to akwai riwaya kuma daga Imam Ahmad akwai kuma wannan shine kuma mazhabin Imam Malik al-Auza'i da manyan malamai al-Shafi'i suna cewa a mutum zai iya yin tayyama da da shi da ita kasan gishiri din musamman Imam Ahmad dama ruwan da ya hana wasu daga cikin malaman zamani sun hada suka ce a Imam Ahmad abin da yake magana shine gishiri tsantsa asabakatul khalisa gishiri tsantsa misali misali ka kaba gishirin dan gwata wannan wannan an riga ba an yi mishi sana'a sana'ar tashi an yi mishi wasu abubuwa to ka gishiri tsantsa ka zo ka dauko shi kai haka to amma mutukar dai yana shi ke dimfar da kasar shi ake takawa waje ne gaba ki ya zama kasa a wurin shi da wasu malamai ke suke haddada shi da cewa wanda yake dan ya dan ya dan hadi ya garwaya da kasa to ko da ba mu kaddara ba in kai haka za ka iya ganin kasan ba amma dai shine ake takawa a mazhabin Imam Malik shi za ka iya in kai ba da shi to kuma wannan gaskiya wannan magana shine al-ahwab shine yafi bewayewa saboda as-sa'id wajin atwa bai ce ba as-sa'id yace as-sa'id shine ma sa'ida ala wajhi al-ard abin da yake saman kasa daga cikin jinsin kasa din to ita kuma shi ko gishiri ai me yake haifar da shi kasa ke haifar da shi sun bai ka na za mu yi magana kan wannan za mu yi magana kan wannan sun kuma yi saɓani ma akan wato arrimal kusan arrimal da arrimal kamar inda ruwa ke wucewa a yi labarin wato tsakon kwanni wanda in ka taka inda za su inda ruwa buru in ka taka za ka ji ya dan tsira waka ya dan cakanka to wannan sune arrimal rairayi haka kusan ya shi da ma lokaci ya ga shi ya dan kamar marmar haka shi ne arrimal to kasa irin wannan mamman da ke da yawa ake ta albafaha kasa irin wani wadda ruwa ci ne ruwa na wucewa wurin in ya dan bushe haka in kana takawa za ka dan je saboda yanayin da zai zai tsafuwa tsafan kwadar zai ga ya zama ya dan tsini sosai da wasu rafi malamai sun hana a yi aiki yaba daga wannan da ba shi wannan magana wasu inganci duka wannan babu babu laifi ana iya yi duka wannan ana iya yi babu wani abin da zai hana wannan insha Allah ta'ala na'am babu shafi'i ya daga wanda yake ganin irin wannan tsawon kwanin kar a yi tayyama da shi akwai alisa ba kasa auren ina ai ba za ka rasa kasa auren ba da ba dai jidda aka wannan abubuwan duka ya halatta saboda haka a wajen malikiya ko da dutse ne idan kai haka ba sai ka ga kasan a ciki ba za ka tayyama su a wajen wasu sai in kai haka sai ka kasa amma wannan kuma maganar malikiya shine mafi inganci saboda ai shi me ke haifar da dutsen a kasa ke haifar da shi duk abin da yake ya tawalla min at-turab to fahuwa dafin min jumlati as-sa'id ya shiga cikin adunkula a cikin abin da ake kira as-sa'id za ku ga ibn qayyim da sauran malamai duka sun yi tabi'i akan akan wannan masalar shi la'anna Allah tabaraka wa ta'ala hujja mali idil la'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fa tayamma Musa idan tayyiba kaga yadda magana da salaf so salaf in suka wannan me yake magana kawai ya kafa maka hujja ya ga abin sa Allah ta'ala ya ce kaza abin da yake magana saboda as-siba ko asabaka tadkhulu fi jumlati sa'id yana shi ne wajahin istidlalin ayan da shi imam mali ya amfani da shi fa kullu ma kana sa'idan duk abin da ya hau saman kasa daga cikin abin da kasa ta haifar fa huwa yutayammu bi shi ana tayammuma da shi sibahan sibahan kana aw ghayruhu kasan gishiri ne ko ba kasan gishiri ba to shi ne abin da ya za a nan injiniya kawo mana kamar inda ka baki ɗaya kasan ta lullube sai dai sunu wannan ne in misali idan aka kwalfi za a iya samun ruwan da za a zama ya tsiyaya za a da shi sai a da shi ko in ba in ba cutar da cutar da jiki ba amma idan ya zama na kawai sai dai dissa sai dai dissa kuma to za ka kana ta haba kana sai kana shafawa ba ai wannan kaga shafa shafe kake ba ba ba wankewa ba shi ko abin da ya zo shine faksido wankewa don haka wannan shi kansa shi za ta yi ma haka shi da kansa za ta yi ma shi haka an fahimta saboda shi ma abin da ya haifar da shi shi ne dai yana dai sama kasan da shi ne makon kasa a lokacin na'am to sai tashi babu ma da hillu na'am
wanda suke misali a cikin halin jinya
a ba ni ba kowane aka ɗauko ya danganta da me zai fi majiyancin sauƙi kawai ya danganta da me zai fi majiyancin sauƙi idan galibi ya dutse ya dan fi sauƙin da ma'amala ƙasa an ta fama da ƙasar kenan amma dai kowanne dai in zai yi masa to wannan babu laifi kuma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ba daidai bane a bar majiyaci kawai ta zama baya sallah kuma da hankalinsa ko saboda kawai ba zai iya taba alula ba zai iya alula ba ko kuma an samu shonan wannan wannan kwaroron bawalin ko da ko ko ko ko na gayi ya kasa masa zai sallah ba da abu zai yin sallah ba zai zai sallah ba kana cewa malam za ka ga yawanci majinyata suna shafa ba wai su dafa ne su taimawa inda inda dan karimi ya sai da shafa ba in duk misali karami ne ka ɗauko to in ka haka ai hannunka ba kila kila ya fi karfin wajen in kai bumbur shi kenan ka ka biye shi suna yayi dai ba- babu wani abu insha Allah babu wani abu Duk- duka din shi shi duka ana magana ai ai ka- ka taba shi din ba sai a hadisi ya zo cewa manzo Allah da fadara ba bi yadayhi al-haid ba lokacin da yake wankan janaba sai aka ce ya ya- ba ai ba duka dole ya ba shi shi kurzurawa ba ai ya dan ya dan abin da shi sarka barbul ardi ba dole yana magana sai dai ka daka ba zai iya magana koya dai ka samu tabawa ta
bangon da ba na wannan misali ba na kaya in in tuba in tu- na kasa ne ba limi a kawai wannan ba idan in ka taba akwai kura shikenan in kuma ka taba kamar tayar ko wani abu ba kura irin wanda ake kalkalin nan to nan haka ba zai zama kaza ba. wannan shine abin da malamai ke magana mutakar da akwai kura to ka da kuran kai shi wannan waɗannan su aljisu su waye su suminti da aka riga aka sana'anta da wani ba tare ba da su to duk an riga an canza su an rikikita su amma da misali za mu kaddara da ka je sai ka samu kura da yawa a wurin kawai kai amfani da shi shi kenan yayi saurara a wutar shi ba kitabul buyu'a عمدة الأحكام من أبو محمد أبو الواحد أبو الغني بن عبد الواحد المقدسي آه م- من كانت حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر cewa idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahid minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fa qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fa tabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay' la ban ta mi mi magana akan gaban da yake fadan cewa aw yukhayyiru aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar ba dan cewa idza tabaya'a ar-rajulani idan mutane guda biyu suka yi ciniki wa kullu wahidin minhu ma bil khiyar kowanne ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi ma lam yatafarraqa mutakar ba su rabu ba wa kana jami'an suna tsaye a waje ɗaya suna zaune a waje ɗaya a majalisi ɗaya to ɗaya na da dama ya tsaya da haqqul iqala ce gaskiya shi shi shi ya dan yi nadama da Allah ya tuna cewa ma akwai wani dan bashi da ake bin sa da Allah a ɓata cinikin nan to wani yana da haƙƙi mutukar da wasu rabu suna ci ba kana jami'an ba kana jami'an fi majalisin wahid suna ci majalisi guda daya akwai maganar cewa wani lokaci abdullahi dan umar idan ya saya abu to sai ya dan kauce sai ya dan dawo saboda kanka ce ka fasa abdullahi dan umar yana yin wannan saboda aiki da wannan hadisin saboda aiki da wannan hadisin sai dai shi bai sami hadisin cikakken sa ba ya ba cikin sunan hadisin amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi shi akwai wani ciko da abdullahi dan umar ba shi da shi na wato hali da manzo Allah yake abin da yake wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu ba ya kawo maganan al wal albay'u albay'u wal mubta'u bil khiyar illa an takuna safqatu khiyar yace wala yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu bi halta ya rabu da shi ba saboda yana gurin kar ɗayan ya ce ya fasa kar shi al-mubta' ya ce ya fasa ko albayi ko mishi ya ce ya fasa saboda haka to sai ya rabu saboda wannan to wannan irin alhasib ibn hajar al-asqalani yana cewa ibn umar da alawa bai san wannan sunnan ba bai san wannan sunnan ba to amma dukkan su sun zo da wata da wani ƙari da suka ittifaki shi da au yukhayyaru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya daga cikin su ya ba ɗayan zabi to menene zabin da ake magana mutum zai iya bayarwa a wannan yanayi shi ma yazo a cikin hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yazo yake cewa illa an yakuna safaqata khiyar sai dai idan wato ciniki ne ko dille da aka yi yarjejeniya da aka yi na wato zabi aka ba juna zabi to wannan malamai na ga malamai sun fassara shi safaqatul khiyar din nan sun fassara shi in fassara guda uku fassaran farko su ce da muka zami ciniki sai ce alkhiyarun laka wahadaka wannan zaɓi naka ne kai kadai sai ni in sanar da hakki na wajen cewa ina da zaɓi kana da zaɓi na fasa cinikin misali idan na riga na sayar maka ni mai sayarwa sai in ce to amma hakkin fasa ciniki yanzu naka ne ni yanzu ne na riga na sayar da hakki sanar da hakki na wannan wasu malamai sun ce to wannan shine illa an yukhayyar ahaduhu wal akhar ko kuma shi mai cinikin mai sayar ya ce to in na riga na saya hakkin hakkin daga baya muna zaune in zo in ce na fasa to ni na riga na sanaya suka ittifaki a haka ni ba sai maka zanna ba sai wanda kai gaskiya da an yi ciniki in kai in muna zaune kawai sai ka tsaya ka ji tunani kana cewa kai ka fasa sai dai idan muka cinikin to mu yi ittifaki cewa kai ba za ka fashe ba ka fasa ba muka yi ittifaki haka to wannan shikenan wannan shine abin da daga cikin fasara da malamai da malamai suka yi haƙƙi na taraju'i in sanar da kaina sai wasu wasu suka ce na alkhiyar ana maganar wato zaɓi bayan bayan an riga an gama zartar da hukunci bayan an riga an gama zartar da hukunci khiyalul majlis ya tsare kafin mu rabu sai yanzu in ce a daga baki na fasa to shi ma wannan hakkin zo in ce daga baki na fasa to wannan na da dama ɗaya daga cikin wani ya ce kun gane bacin wannan da wannan wancan hakki ya taraju'i a majalisi guda ɗaya shi kuma wannan hakki na bayan an riga an zartar da hukunci din an gama an gama khiyarul majalisi ya ƙare sannan kuma sai in zo in ce kafin mu rabu za mu rabu za mu rabu ko ma na dan yi haka na dawo kafin mu rabu sai in ce to na riga na sayar da hanci na ko me ka je ka gani ba za ka dawo ba kun fahimci wannan shi ma wannan ai wasu daga cikin malamai sun fasara shi ma baya cin karo da da na farko da na biyu to sai magana na biyu na uku shine wato sai dai idan mutum ya yi sharadi kafin su rabu ya ce to gaskiya zan je in duba in na ga bai yi ba zan dawo maka da shi ka yarda ka yarda ce to shi kenan wannan shine duka fasoyi da malamai suka yi akan wannan hadisi kuma kowanne babu laifi kowanne idan aka dauka wannan babu laifi wannan na uku ya fi zama ya fi zama wato fitowa fitowa fili misali zan ce zan ce zan ce to gaskiya wannan hulan zan saya ban sani ba ko zai ma yaro na zan tafi zan gwada mishi in na ga bai ba zan dawo maka da shi to wannan kaga khiyar ne akai to ba zai ba zai da in da in ya ka dawo mu ba zan zo in ce to ai gaskiya mazala ya ce malami ta fara samu gaskiya mun riga mun samu ta fara ba za ba za izina da shi ba to wannan illa an aw yukhayyira ahaduhum al-akhar to idan misali ba a yi wannan din ba fa amma sai zama wani wata sana'a ce da aka riga aka san cewa dama irin wani abin yana gudana a urfi na mutane akwai wasu abubuwa da aka san cewa a, kamar takalmi kamar hula a urfi ya riga an san cewa wannan akan tafi da shi daga ba a je a gaba yi ba a dawo to idan urfi ya riga ya gudana a haka to babu laifi shi ma kamar kamar an yi shar'in ne ko da ba faɗa ba an fahimta idan ka gane masu hula ana irin wannan da su masu tafi ana wannan da su a je a gwada cewa la an gwada yaran nan bai yi ba to zai karba sai ya karba in dai urfin ya riga ya gudana haka in kuma bai- yana inda yake urfin na gudana amma kuma shi bai shi bai da wani sharɗin yace to amma gaskiya ni bari in ga ba gaskiya ni in aka tafi aka muka bari to kaka dawo mun nan da yaron ka bai ban komai ba sai ka sake sayan wani to wannan shi kuma yana da dama shi ma ya ya fara wannan to wannan shi ne illa an yakhayyara ahaduhum al-akhar fa in khayyara ahaduhum al-akhar fa tadaya ala zalika faqad wajaba al-bay idan wato ɗaya daga ci ya ba ɗaya ɗayan zaɓi sai suka yi silkin akan wannan sharaɗin da suka majuna shi shar- eh, wato shar'un khiyar kenan to wannan faƙar wa jamal bai wannan wato cinikin ya riga ya zato a haka Mm. to sai eh, babi na gaba babu ma na Allahu anhu min al-buyu' babi zai magana akan abin da ubangiji ya hana daga cikin ciniki kaga bai ce ma na har rasulu ba yace ma na Allah saboda abin da Allah ta'ala mazala ya hana irin abin da Allah ta'ala ya hana ne menene al-huququl mushtaraka tsakanin Allah ta'ala da da manzon Allah akwai haƙƙi mushtarak tsakanin Allah da manzon Allah akwai haƙƙun mushtarak tsakanin Allah da manzon Allah da kuma waliyar al'amari akwai haƙƙul mushtarak tsakanin Allah da manzon Allah da kuma da kuma musulmai baki daya haƙƙi na ba da doka tashri'i da haƙƙi na a nemi yarda na manzon Allah da haƙƙi na ɗa'a da haƙƙi na soyayya wannan haƙƙi ne da ake tarayya tsakanin Allah da manzansa sai dai na Ubangiji shine makasudi shi na manzon Allah yana bin na Ubangijin ne saboda ba shi wa ai mu samu shiriya mu samu doka wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to shi ubangiji shike mazala shike babu ai abinda ubangiji ya ce mana saboda haka idan muna so sai dai mu ta hanyar shi wala al-huququl mushtaraka sai dai ko da mushtaraka ne to amma maqasudi shine ubangiji kuma da ibada shi kuma manzo Allah shine wa- wa- wasiqa tsani to wannan shi dan ka sa wasiqa a nan babu matsala ka ce hanyar shiriyan ka shine manzo Allah wannan ya dole ne haka abin yake wasiqa to su yan bid'a su kuma sai sai a fa'i da wannan kuma sai suka dauki wannan al'ummul mushtaraka din suka dauko suka je suka kai a wajen ibadan da ba a samu kuma ishtiraki ishtiraki kamar me kamar bauta kamar roƙon Allah kaga ba a samu ishtiraki ba haƙuƙu ne mushtaraka ba. wannan khasa lillahi ta'ala ni tawakkali al-khawfu ar-raja al-istighatha da wannan suka karanta yanzu wannan duk al-huquq ne al-khassa saboda tana tana alaƙar al-khassa uluhiyya ne wa rububiyya waɗannan su kuma waɗannan suna da alaƙa ne da idan muna da fatan ubangiji sai ta hanyar manzo Allah الإرضاء الطاعة المحبة da sauransu da sauransu an fahimci bambancin sau da nan kaga abinda matsala ya baya mu na doka ni ce kaza a ciniki haramun ne to irin abinda ubangiji ya bayar ne kana ya hanka ka faɗa ka saboda me saboda a, wato at-tashri' manzo Allah yana bayar da shi a madadin ubangiji gwargwadon abinda ubangiji ya mishi wahayi da باب ما نهى الله عنه من البيوع ابن ubangiji ya hana daga cikin ciniki an abi sa'id al-khudri hadisi daga abu sa'id al-khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ما زال يهنا بيع المنابذة بيع المنابذة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع في ألوك تنتنكي متين يجيفا وتتفنسا saboda ya sayar ba wani mutumi ila rasuli ga wani mutumi qabla an yuqallibahu kafin ya duba ya gani ya karba ko bai karba ba ya yi masa ko bai masa ba kawai in ya je ba masa shikenan kawai sai ya karba kenan kuma sarki ya auku haka aw yanzura ilayhi ko tsaya ya duba bai bai jujjuya shi ba bai kuma jujjuba ba bai bincika ba bai kalla kayan ba kawai ya ce ya ona ya karba wannan suna yi suna yi ne wato saboda a- a- wani salonin da suke a jahiliya kuma har yanzu babu wataƙila ana yi kawai mutum ya in ya haka kawai sai ya- sai ya- sai ya wurga maka a ciki duk wanda ya samu ya caɗe to shi kenan ya talaba nashi kuma mutum ya riga an fa haka kaga ba a samu a takallub da da annabar ba to shi kuma a duk ciniki ana buƙatar wato ka sami ka tabbatar da abin da kake saya kakka cinikin dare cinikin dare da ake a yi kawai a mimmike a cin leda kawai a kulle a baka wannan gaskiya a shirya musulunci babu shi an fahimta wala anil mulabasa kuma zala ya hana mulabasa mulabasa shi ya lamsa rajul tauba la yanzuru ilayhi shine mutum kawai yazo kawai ya ce a ce mishi to ga waɗannan tafa kowanne ka taba kowanne ka ka almula daga cikin almulabasa shine misali ya dauko a a a wani abu kawai in ya jefa da inda ta tsaya to zai iya samun mai arha zai iya samun wanda ba mai arha ba shi ma wannan duka malamai sun hana shi sai kuma saboda wannan da akwai garari a ciki sai kuma almula masa shine lamsa ba zai tsawo ba la yanzu ilai shine kawai mutum bi duk tufan da aka ce taba duk tufan da ya taba to ba tare da ya bincika ba to shi kenan kawai ciniki ya auku haka to wannan duka yana nawa eh to dubu goma a ciki akwai ta dubu sha biyar akwai ta dubu biyar akwai ta dubu takwas idan ka tafi kawai ba tare da ka bincika ba wani wanda ka taɓa in ta dubu biyar da an ci kuɗin ka in ka ta dubu sha biyar to ka ci kuɗin shi ka cuce shi kenan ka dole na a ba shi ba ta sani irin wannan ba amma dai shi ma dai akwai dai maganan a jam of chance din da kake faɗa kake zaka faɗa kawai dama ce shi wannan ba za a tsaya ne an bincika ba kawai in dai na riga na taɓa kowanne na taɓa a ciki to kawai ta zama tawa ba tare da an bincika an karka farashi ko kaza irin wannan wannan shi ne mulamasa duk me yasa mazala ya hana wannan saboda garadi bai'ul gara kar ba a san ciniki da zai zama akwai rufi a ciki ana san ciniki ya zama akwai cikakken bayani akwai cikakken kuma gaskiya babu wato wani nuku a ciki sai mu tashi akan wani abin huraira wannan babu laifi babu laifi ai shi wannan ana faɗa ne kuma an riga an san wannan ko a karka karka karka karka karka haka haka haka zalika wato albai'u bis sifa ciniki da sifa misali a a ba da alija kawo mic audio mic din nan yace to akwai mai kaza akwai mai kaza akwai mai kaza wanda kaga ni ne irin kaza to dubu talatin ne don me irin kaza dubu ashirin ne duk wannan albai'u bis sifa ne ya riga da mun sifa na gane sai ya ba shi kuɗi a haka ne kawo wannan babu laifi saboda an san sifa din amma abin da ke shi ba a siffa shi ba ko aka gina shi ne kawai akan kawai ko dai in cuce ko ka cuce ni to wannan haramun ne eh me shi a ta ai ka to ai shi ne wannan shi ne wannan ai to ai shi no testing ai shi ne wannan ai da ake wada ai ai shi ake magana yanzu a ce ba magana wani sai ka testing ka duba to ai kaga wannan qabla an yuqallibahu ay yanzur aw yanzura ilayhi ai ai bai duba ba ba testing a'a to ai ai tasin dole ka je ka bani abu cinikin duhu idan idan wani abu ne wanda aka mushi aka yi gwanjan shi kamar kayan gwanjo suka ce to su gaskiya yesu yesu da dan dan abin da za ka ga sun sayar maka shi duka maka ce sai ka tafi wanda ka dauka wanda ya maka ya maka wanda ya maka baka je ka sayar da kai da su ai ka san gwanjo gwanjo sai da wannan sai a kawo wani ban da jilan kaya ko wanda zaka siyo tsibi da shi to a ce duka wannan ga naira kudin shi kaza ne to wala ai an sa abin da za a gani da ba ai wannan koya an sani shi koya in aka sami ilimi da sanin abu dama kuma shi ma ba ya saya wani tuface guda ɗaya ba shi ya am kudin gora aka musu juzafan aka mishi juzafan shine kai kashi kashi haka yace to shi ke wannan kashin na saya aka aka aka masa amma shi ko wancan wata tufa ce da yake sai ya saya ko hajarsa a ba shi ko a ce shi ba zai tsaya bincika ba da aka ga dole ko dai shi cikin wani ko kuma shi a cikin shi ko kuma a yi shi a yi shi kamar jam of chance haka a ce to shi kenan gashi can a dako dan dutse ina da teti in je in taɓo mai kyau in ba ni da teti in je in taɓo mara kyau ko kuma in ce ga kuɗi kaza duk inda duk wanda na taɓa kawai ai haka ai haka ai haka ai haka ai haka duk wanda na jawo ba tare da an buɗe min na gani ba kawai a kulle a ce to ga to wannan ga duk wanda ka yace ga haka kawai duk in ka jawo guda daya to shi kenan ka ta sayu ya sayu dan haka ga wannan cikin dare aka yi ya duwa ba Okay. So. Eh. No.
Abu kana kai amma ba sai ka ji ka gwada an san cewa da ma akwai wanda kike kuma akwai wanda ba ta yi ka san ki ke kanka za ka yi kowa mai kyau wanda yake ko za ka yi kowa da kyau wanda wanda bai ko za ka yi cikin mutane su ne shiya in ba mutane suke shiya an ce ka guda ashirin za ki juzawan suke saya wato kashi kashi ake yi eh za a tara su da yawa da masu da ba sa yi eh saboda haka zo kai kuma kai kuma kai kuma ko da ba in ka zo ka gida ka ta yana yi dai ko ba ka sai ka je ka dawo ma gyara ka gyara ma kuma zai yaru zai gyara ma wato ai ai ai wa- wa- wannan mutukar ma akwai ilimin shi eh abai an yi shi da irin wannan kashi kashi da suke na yan gwanjo wannan babu laifi da shi kai sun to sanar ta wannan babu laifi a wannan ma ko shi an a ba ba an sadar din ai misali misali aka zo aka aka sa wasu yan wasu katan katangu aka sa ga mai tsada ga mara tsada ga waye ga waye da aka sa aka ce aka ce to ka shikenan ka je ka je kowanne ka sa hannunka a ciki ka dauka ka ya san ai shi ma ka sani ai duk wani hanyoyi ne ana cin kuɗin mutane an kasuwa ke fitowa da shi shi ne shi ta kwashe ya sanin kawo su abubuwa tana kakkarewa to ka samu yawwa Allah ya kyauta ka je ba ka ruwa sai mu tashi wa ana biyu huraira riyabu ne ai ai in kana neman ai in kana ai in kana neman in kana neman waje waje wanda a, yanzu za ka saka ciwon kai to ka zo waje yan kasuwa da hanyar magudi sun iya shi duk in duk in in ka kai shi canji za ka za ka sun je sun sun yi can ka- kamar za su bi shari'a sai su rewa yi shi a kafin shi gaba a tsara maza Allah ya zo wucewa jin rahamarsa sai ce wasu ya ce a tijaru humul fujaru ya ce ya ce- ya ce yan kasuwa kure fajirai duk fajirci sun iya shi to kuma kuma shi yana cikin sana'a kuma wanda kuma in mutum ya tsarkake ya ya wara'i ya wara'i ya tsantsini sosai wanda yake cin halaliyarsa kai tsaye zai ji daɗin abin da ke ci saboda ya riga ya san gobensa ne na hakika da shi da irin aikin hannun na aikin noma da waye da sauransu da rubuce aiki wanda suke mutane da suke fita su da da halal din ma wato kazan ko halal din aikan shi ai hawa hawa ne su halal din sa gaskiya halal ne wanda ke mai tushe kware da gaske za ga irin masu aiki na hannu irin wannan su kafinta da waye da da- da- da sana'a hannu da kuma sana'a noma da waye da sauransu za ga dai wai- da ma dai duk wani lokaci ba su da ba su da alƙawari ne shi za su yi bata abubuwan nasu ba su da hannu ko in kana neman su marasa alƙawari ka same su ka gaba Eh, in dai eh, tilori ko riyadu salihin al'ashiri ne ko kama al'ashiri ne wanda na alama ne hadisi na goma muna da cikin babi na babul amr bil muhafazati ala sunna wa adabiha عن ابن عباس عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يجي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فزال يا ميكي وترانا أو أتكم يمن وأزي يمن خدبة فقال سيتي يا أيها الناس يا قوم تاني إنكم محشورون إلى الله تعالى كسني ذا أتتروك وجن أبنجي تشهد القيامة حفاة ba ku da takalma uratan kuma ba ku da kaya gurnan zoban ku za ta dawo ba kaciya kaciyar da aka yi a baya za ta za ta haɗe sai maza ya kanta aya fadan Allah ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka tsage halitta a farkon al'amari haka za mu dawo da shi wa'adan alaina alƙawari ne akan mu inna kunna fa'idin wallahi sai mu aikata haka ala ku saurara wa inna awwal khalaiqi yuqsa yawm al-qiyamati ibrahim ku sani cewa farkon halitta farkon halitta wanda za a sa mishi kayan tashar kiyama shine Annabi Ibrahim alawa ina hu sai ja'u bi rijalin min ummati ala ku saurara za a zo da wasu mutane daga cikin al'umma ta fa yu'khabu bihim za ta shimali sai ai a dugunzure su zuwa bangaren hagu ba aka ce bangaren hagu ba alheri kenan fa kun sun ce ya rabbi ashabi sai ce ya manzo Allah mutane na ne na ashabi yana magana sahabbansa ba yana magana mutanansa ne al'ummarsa ne ayo kalu wata al'umma yana ganin masu ijaba wanda suka karɓi addininsa ayo kalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka kaga tana kace ba'daka ai ka san bayan manzo Allah suka zo baka san abin da suka fara bayan baka ba fa aqulu kaza qala abdu salih sai in faɗa kamar inda bawa na gari ya faɗa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu alaihim yace na kasance mutum ne a halarci ka duk a- a- tsawon bimanta na tsawon zama na da su na zama mai shaida akan su wato zan yi shaida ne akan abu da ni na sani amma abin da suka fara bayan ba nan ni ba zan iya yin shaida akan su ba wannan annabi Isa ya faɗa haka ila qawli ya zuwa bin Allah ta'ala al-aziz al-hakim fa yuqalu li sai a ce min innahum lam yazalu murtaddina ba su gushe ba sun koma da baya sun bar addinin ka ala aqabim sun koma da baya akan daga dagan su منذ فارقتهم tun lokacin da ka bar su tun lokacin da ka bar su akwai wanda suka yi ridda wannan kuma ana ba magana labarin cewa shi akwai wanda su yarda kenan bayan bayana tun a lokacin wasu sun yi ridda kuma sun mutu a riddan wasu sun yi ridda sun mutu a riddan saboda da a wasu musallam mutul kaddaw kun dama ko addinin bai yi karfi a wajen su ba wannan ba ta cikin dama sahabbai kamar yadda kuka sani haka kuma mu wa wanda zai zo ba yanzu haka a wannan lokaci wanda zai canja addini in ya canja addini shari'a manzo Allah ko da ko ta wace fuska ce to alama ce na cewa bai samu ce ta manzo Allah ba صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولا حديث الى البخاري ومسلم سكا اتفاق اذا مسدش وبورلان wanda ba su da kaciya ai rayar maktuni shi wanda ba su da kaciya za su dawo da zuban su wala ba ya bukata wani bayani alhadi ashara na sha daya an abi sa'id abdullahi bin mughaffal hadisi da abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu qala ce laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-hadfi ala al-hadfi da ya hana wato jifa da kwafa alkhaz shi ne ko da kwafa ko ba da kwafa ba ka ɗauki dutse kana son ka yi farautan wani tsuntsu sai ba za ka bi tafarkin yadda ya kamata ka farauce shi bai samu sauƙi ya mutu kai ba ka amfani da shi yanar da na ya faɗi sai ka sami dutse haka kana wato gyara samun sa'a kana ɗan ka tarage shi to to za ka ɗan na samu bige shi to za ka ɗan na samu bindinsa haka samu ka bige shi a haka magana ya hana wannan wasu daga cikin malamai sun shigar da har jifa da ba wannan shi asalin alhamsu amma wasu daga cikin malamai sun shigar da har jifa da ba abinda za ka samu dan shi kasa wannan jifa din sun ce misali mutum ya sa tsakanin hannayensa dutsa suka ce kuma daga cikin akwai wanda mutum zai sa kuma tsakanin shi abun gwafa din ya dinga jifa da shi ka samu wani abin da yake tabbas in ka farauce shi da shi nan za a sami biyan bukata wannan ma nasu malamai sun faɗi sun faɗi haka ga abin da maza Allah bace innahu la yaqtulu sayda shi baya kashe abin farauta wala yankau la adu kuma baya wato saurin karya lagon abokin gaba dan ganin ka zo ka ta jiban shi sai dai ji ciwo tashi ya kara jiban shi ya kara jin ciwo har da ka kashe haka wa inna ma yafqau la aina kawai dai yana tsiyaye ido ne wa yaksiru sinna kuma yana kuma wato karya hakuri kawai sai daga kasara mutum amma ba zai maka abin da kake bukata ba wanda faqul alaihi bukhari muslim sai ittifaqi zan fitar da shi wa fi riwaya wata riwaya anna qariban ibn mughaffal hadafa wani makusanci na ibn mughaffal sai ya tafi ya ci gaba da jifan wato abin farautarsa da da hannu fada hau sai kara hana shi wa kala tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khadfi bazala fa ya hana wannan jefa jefan da kake yi wa kala ina la tasiru sai da yace wannan ba ta iya farautan abin farauta kai tsaye sun ma'ana sai ya ƙara komawa yana yi an ga mashi hadisi ya ƙara komawa fa qala sai ce uhaddithuka anna rasulullahi naha anhu thumma utta tahzifu na ga ka zala ya hana shi ne ka koma kana yi la ukallimuka abada ba zan ƙara magana da kai har abada ku yi yanda sahabbai suke tsakanin sunnan manzon Allah mun duka kace kai sunna za ka dinga tannaki a kai to ko dan sa ne sai na bude shi mutane ba sa iya haka ba sa iya haka sai ka ce kai ka shi yana an ga abin da kana yaƙi sai ka fita tashi ka ce za ka samu hawan jini wanda da mutane suke jami kansu ba a fahimta za a ce wai ɗanka dole dole dole ɗanka wai sai ya bi ra'ayinka yadda kake bukata dace ne in ka samu dace kai da ka iya kokarin ka iya kokarin da za ka kai in zama shi ɗani kyale shi wanda ya ja ruwa shi ma ka doka kamar ruwa ya ci zakara ɗan cin kwa haka ake in ba baka za ka ce wa yaro kawai haka nan ya yi taji ofis ka tafi ya je kaza ya je ya tace kayan wane ya je ya kama agwajin wance ya je wane ne wane ne ya je ya maka ya kashe wane kuma kai ke da uh ka tafi ka tafi ne ba dai ka san yana yi ba kamar dan cin kwasa kashe shi kawai wannan da yawa mun taso mun ga mun ga cikin iyayenmu suna wannan abu mun kakannin mu ba ta ba sun so so in misali mu aka ba fa a cikin gidan mu aka ba wannan laifin wani saboda saboda saboda ɗiban albarka je kashe ɗan gidan mu kuma shi ce sai kuma mu tsaya kuma mu ce sun wajen su ma zo su su su kara dan su amma shi da ubangiji yake cewa laqad isa su haya ko rayuwa a kisasi galibi idan mutum na son ya haƙuta da kansa ya dinga tuna annabi nu annabi nu a cikin yaransa an samu fadararri bai fita tashi ba in mahaifi ne annabi Ibrahim ya samu shi ma in mata ne annabi Nuhu ya samu annabi Lut ya samu sai haka a cikin iyalai duk wanda ya fandare daga abu- asalin tafiyanka tafiyan addini kai iyayenka in ya je yana jawo ma kansa in ya je in yi nan da je shiga wuta ubangiji sashi a wuta zaka je ka- ka- kai ta hukuma ne sai an fito da shi to sai a duniya zaka zaka zaka damu kanka zaka da yawa galibi iyalai su suke kashe maza daga yaranka sai matanka su ke kashe ka hawan jinin da kake da ya kake samun shi amma da ka je kai huta shi da kanka baka ma san an yi ba kai baccin ka abin ka ya ji ja kansa ko ka ja kansa ko ba ka jin magana ta to shi kenan ka je ka ganye zai faru ka je ka na banka abin ka shi ke ba ba mai karawa dai ya san ya je ya yi ma ya san to ya- ya san kai ka sallama shi ko dai ya bar a yanka ku zawa lafiya ko ya kimi ka ku zawa lafiya kawai kawai ya je ya tsiyansa wannan kuma shi ne gaskiya al'amari inda bai san mu kama adalci haka zaki bala musa jiya muna tare da shi muka har zuwa gab da magarba yace nan da su da bala abdullahi suka zo nan suna suna suna nan almuntada suna wa- suna tattaunawa akan makoman dan dorayi da kuma shudi da waye a cikin su a cikin su a cikin su aka samu wani shedani yayi yayi mai yan iskan text sai ga su ba san waye waye ne ba sai ga sun zo nan nan bakin titi suna da makaman su suna musu gangado suna musu shin kunya ina ji da jimawa haka a ciki al'umma irin kowa wai ɗansa ɗansa kowa ɗansa ya labiyo shi ɗansa shi zai ce zai ba ɗansa ne to ba za ka ba ɗanka ba da kisa ya ba za ka in adan azumi kunci ba za ka ba da kai shi ba sai sai ba ya ba da to dama kai ne ustazu kai ne an ganka dattijo shi ɗan iska ne dama sun ga alama ba za a samu komi da shi ba Allah Allah fiye ma a dai sai ra'ayi ne sai Allah ko ba ya ko ba ki ko ba gida wannan ba abu da amma kaga yanzu a ta alhamdulillah wannan aidan tike ne yanzu kaga za a ce to akwai kudin kaza dan ka bayar kaza dan ka bayar da kirki sai ka bada kaza sai ka bada kaza shi idan an dinga dirbi din ka in kana koyarwa kana ranka ya lalace har kwana biyu ko uku kana tun tashi office in kana zuwa kasuwa kasuwa ka ta lalace duka je ka bata lokacin akan wani yaron da ya da ya ce shi ba zai bar ayyanka ba ko dai bar ayyanka ka shirya shi kan tarbiyya in ya ki kyale shi bai can ya je can ya karata duniya ce kai da kai da kaba Allah kuɗi aka baka ba ka yi ne dan dan ka rabauta ba kakka ya kakka za ku bo ku bo ta masu riba albarka wanda shi zai muku riba albarka ku kyale shi kyale shi kawai duniya ta ishe shi in ba sai ku rayu la ko ko ciwon ciwon ciwon kai ba ku yi amma ku zaya yaro na wahala ku a banza ba inda za ku je a haka وعن عابس بن ربيعة حديث عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر na ga umar dan khattab yana wato sun ba ma wato alhajar al-aswad yani al-aswad ya yaqulu yana cewa inni a'lamu annaka hajarun na san cewa kai dutse ne ma tanfa'u wala tadur baka amfani ba baka cutarwa wala an yara aika rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka in ba dan ya ga manzala yana yana sumbatan ka ba ya sumbace ka ba wannan yana nuna cewa duk abin da aka manzala yana yi na ibada to haka ake yi ko ka san kima ko baka san kima ba ai ya riga an riga san cewa shi dutsen ba shine ke a wannan abin da ake ba ana yi dan a kaskanta zuwa ga dutsen ba ko na abauta ba dutsen ba shi ya ce la ma tanfa'u ya tazahu da wanda annaf'u da al- da al-idrar wannan aiki ne da ubangiji yake yi dan haka kaga ah, ubangiji shi ke yi sai dai an riga an ce dole ah, ah, an riga an shar'anta sumbatan shi to saboda haka sai a sumbace shi saboda da'a ba ubangiji saboda da'a ba ubangiji kamar yadda muke ake zagaya ɗakin ka'aba ake sa'ayi ake waye da sauransu wannan duk ana yi ne saboda da'a ga ubangiji sai mu tashi babu wujuhul inqiyat fafatan shine wanda ba su da takalma auratan eh gurnan gurnan shine wanda zoban su dawo ba masa kaciya ba eh ai duk wani abin da balbalai ta cewa ko tabo ka je ka je ka jiyo a duniyar nan in aka je kiyama yanzu kamar wannan zanen nawa sai ya share zai share za a tashi ne kama badana a wala khalqin nu'idu Eh, sai dai ba ana magana kuma ko da ke dai karin shige ma ubangiji amma ba na tsammanin ana magana har wanda irin wanda suka tashi wataƙila suna da wata suna da wata ba ubangiji cewa ya kamar da muka muka kaji halitta wataƙila ko tana kasance mutum ya tashi da wannan Allahu a'lamu جامع العلوم والحكم لا ابن رجب الحنبلي ibn rajab yana yi mana magana dai har yanzu akan niyya Ah, yana magana niyya cewa ah, ya- ah, niyya ta kasu kashi biyu a wajen malamai akwai niyya wacce take a bangaren bambata ibada da ibada bambata azahar da la'asar bambata wankan haya da wankan da wankan janaba wannan kaga niyya take bambancewa a tafriqu bainal ibadat wannan a, a, ita ma niyya ce amma ana- amma wannan galibi a wajen mallan fikihu akwai kuma niyya wanda yake al-maqsud bil amal wanda kake da fata da ake baka lada wannan kuma galibi wajen malaman tauhidi suke magananta al-ikhlas kazanta ma ubangiji niyya wanda wannan shine malam yake kawo mana maganganu na malamai da suke yin magana akan irin wannan niyya ta tauhidi al-maqsud bil amal cewa duk wanda zai yi aiki ya nufaci ubangiji ya nufaci ubangiji da aikin sa shine ke cewa wa rawa ibn abi dunya ibn abi dunya ya rawaito bi isnadin munqadi da isnadi wanda yake da tsatsi an umar daga umar qala yace la amala liman la niyya niyyata lahu babu aiki ga wanda bai niyya ba ba wani aiki da mutum zai samu lada a babu aiki ga wanda bai ni- niyyace shi ba wala ajra liman la hizbata lahu babu kuma lada ga wanda bai bai yi shi don Allah ta'ala ba duk abin da zaka samu na lada to dole sai idan ka sa- idan ka niyyace shi wannan ya ƙara faɗan innamal a'malu bin niyyati ne duk wani aiki la amala liman la niyyata lahu duk wani wanda yayi aiki in dai a radin kansa ne to labuda al- labuda annahu nawahu dole ya niyyace shi in dai aiki zai yi in kuma ya zama tilas aka wato ya ba ubangiji ma ya ɗauke alhaki akan wanda aka ba tilas shi ne la amal liman la niyata lahu wala ajra liman la hizbata lahu babu wato lada ga wanda ba yayi abin ne dan neman lada ba ya'ani la ajra babu lada liman lam yahtasib thawaba amalihi inda Allah azza wa jalla ga wanda bai nemi ladan aikin nan ladan aikin sa wajen ubangiji ba wa bi isnadin da'if kuma da isnadin mai rauni an ibn mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud qala yace la yanfa'u qawlun illa bi'amal ai magana baya yin amfani sai da aiki wa la yanfa'u qawlun wala 'amalun illa bi niyya magana ko aiki ba su amfani sai an yi niyya sai an halatta da niyya a tsanta ma Allah ta'ala wannan aiki wa la yanfa'u qawl wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun wa niyya illa bima wafaqa sunnah Ba- aiki da wato a, magana da aiki da kuma niyya ba sa amfani sai mutum ya dace ma sunna wannan eh, ana rubuta shi daga Abdullahi dan Mas'ud Ah, amma an ce a a cikin isnadin sa akwai majhul akwai majhul sai dai ya shahara a wajen bakin magabata wannan magana ce mai kyan gaske za ku ga ko mai tsara ya kawo ta mai tsara ya kawo irin wannan magana za ga su Sufyan al-Thawri da manyan magabatan mu duk suna faɗa maganar shi da yake cewa magana baya shiwa sai da aiki wato baka yi wa ka ce misali kamar imani ka ce la ilaha illallah ka ce ni mai takawa ne amma baka yi aiki ba ba shi ba sai ubangiji ya sanya abin da ke nuna gaskiyar maganar ka shine kai azanka kai aiki sai ta kuma shi ma maganar da aikin ba za su yi amfani ba sai idan ka tabbatar da shi a cikin zuciyanka dan ka ce la ilaha illallah sai ka tabbatar da akwai ikhlasi a cikin a ciki to shi ita kuma imanin shari'a da kake da kalka to ba za ta yi amfani ba kuma sai in ka gina ta akan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shi cika maka abinda kake faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah kaga akwai alqawlu akwai al'aun bi muktafa al-kalima akwai kuma al-ikhlas al-ikhlas shine kai dan Allah ne da gaske kake yi da yaqini da imani da karba sannan kuma kai faɗe shi a baki shine qaulun sannan kuma kai lashe ko bin cewa bi sharadin la ilaha illallah na da kace zaka miƙa wa ubangiji dukkan kanka baki daya zaka mishi sallah zaka mishi ibada kaga qaulul amalin yazo sannan sai ce da hoto wannan fa ba zai yi daidai ba sai in ka gina shi akan sunna shine ka gina shi akan Muhammadu Rasulullah to waɗannan sune sharuɗan da ake karɓan aiki al-ikhlasu wal mutaba'a wannan shine anan shi wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud yake gwada mana a cikin isnadin akwai akwai majhul sai dai wato malamai da yawa magabata duk suna faɗan wannan magana za ku ga yana daga cikin ajiya da ahli sunna jama'a wannan cewa al-imanu qawlun wa amalun wa wa niyya و- ولا ولا ينفع قول وعمل وليا الا بما بما الا ما وافق السنه sai abinda ila ma wafaqa sunna a kusan wannan abun da yake kawo da za ku same su a cikin shirifin awliya na na Abu Nu'aym al-Asbahani wa an Yahya ibn Abi Kathir daga Yahya ibn Abi Kathir eh cikin manyan tabi'ai a musu zarar tabi'in yana cikin tabaka ta su sufyan su az-zuhuri qala yace ta'allamu niyya fa inna ablagu min al-amal yace ku je ku koyi niyya da abin da za ku yi ku halarto cewa Allah ta'ala kuka nufata fa inna ablagu min al-amal niyya ta fi karfi akan ba aiki yanzu misali kamar mutum ne kirista yace zai sallah kuma bai tsantsanta ma ubangiji ibadar ba zai zai yi kiristanci sanar lahadi kuma ranar juma'a zai zo masallacin mu to wannan ai ba zai yi ba ai babu niyya ina niyya wato babu ikhlasi babu imani da jini ka ta'allamu niyya ku je ku yi niyya ku ku tabbatar da zuciyanku fa inna hablakum min al-amal ta ba fi niyya kaiwa matuƙa wajen ubangiji wa an zubaydil liyani zubaydil liyani daga cikin shi ma sadarar tabi'i قال يتي إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء ني إنا سي إنما إنا دني إنا هلتو دنية تيوا إنا نيمان لا لا لا لا أبدا نكي أدق أبدا نكي حتى في طعام وشرعي هلا أبنتي نكي تي أساش أبن شاد نكي شا يعني إنا ذنتي إن نقولي ما ألا دا أبيد يباني وأن أبنتي نهلت kuma in ce ya ubangiji zan ci wannan abinci ne dan wasila dan dama da zan tafarki dan bauta maka kaga ta zama ibada kuma shi yasa so a wajen malamai har abin da ke na al'ada su suna gashi shi ibada ne har bacci sai ya ubangiji mu dai ba mu za mu yi baccin nan za mu samu karfi saboda mu tashi da wuri-wuri mu yi asuba shi ke nan baccin kana mun shari amma ibada ana rubuta maka ta zama ibada yace hatta fi fi ta'ami wa sharabi wa anhu kuma an rawaito daga wajensa qala yace in fi kulli shay'in turidu al-khayra hatta hatta qudaka ila al-kunasa ka nufaci a duk abin da kake yi ka nufaci da kake so wato kai masa niyya da abin da ya kai kai mishi niyya tadidul khaira ka zo kana da fata alkhairi ubangiji ya baka lada hatta ku zaka iya kula ta har fitan ka da zaka yi wajen wajen jujiya ka ka biya bukatar ka ko kai bawali kai gaidi har wannan ko kuma ka je ka ta shara a wurin ka zuba da shara har wannan shi kansa ka ji cewa ibada kake yi kaga ana fa ina fa ga mana hasana abu labarin neman ilimi wanda ba a maganarsa neman ilimi wani ba a magana neman ilimi da ba da magana neman ilimi kace ma ba za ka halitta da niyya ba wannan ma kana ba rigima da ubangiji ne neman ilimin addini amma hatta misali sana'an da muke yi hatta ilimin boko da muke yi halattu a zuciyarka cewa ina yi ne dan in taimaki addini ina yi dan Allah ya bani lada to yayin da kai wani ubangiji baka lada wannan shine abin da shi zuman da liyami yake faɗa da insha Allah ce inni inni fi kulli shay'in tudilu al-khayra hatta qumna ila kunasa wa an dawud al-ba'i dawud daudu kwa'i wani ɗalibi na abu hanifa yana daga cikin manyan manyan ɗalibai na abu hanifa da ya fara sauran ilimi kuma daga baya kuma sai shi kenan sai ya sai je sauran ilimi sai koma dai zuhudu ya yi shiru wataƙila a lokacin ya ga akwai malamai da suka fi shi sai dai da magana kaga ba kamar mu ba kowa mutum ya san kadarin kansa ya san kwadan kansa shi da ya ga ya samu dan abu da zai ibada kawai sai ya je cikin ibada shi a bayan shiru baya yin wani wa'azi da zai dinga gaya mutane haka amma yana da manganu masu kyau haka baya tsaya yana bada ilimi da sauransu shi zama hadisan su suke da tsarin rauni to daga baya ma ta zaba ilimin bayan haddace wai sai dai binne to kuma daga baya kuma sai aka rinka samu dan kurakurai a haddansa laudu fa'i kenan babban malam babban malami da mai tsoron Allah to yake cewa ra'aytul khayra kullahu la ga alkhairi dukkan sa inna ma yajma'u husnul niyya abinda ke tattaro maka shi shine kyakkyawan niyyarka waka saka bihi khairan ya ishe ka alkhairi da niyyanka wa illa wato niyyanka niyyanka ta isa ta baka alkhairi ta baka lada wajen ubangiji wa illan tausib za ku yace wa illan tausib ko wa illan tusib galibi na fi tsammanin wa illan tausib haka yaba wa illan ko da baka gaji ba ko da aiki ɗaga kan kai amma niyyarka ya isa ya baka ya gane maka lada wajen ubangiji in kace kuma wa in lam tusib ko da wajen yin aiki kai kuskure amma in ji akwai niyya ka nufaci daidai ne ta hanyar shi haka sai kai kuskure ijtihadi nan da malamai kai su kuskure to ubangiji zaka lada wanda kuma ya tabbatar da hadisin manzo Allah da shi hadal hakim mutum dai akwai niyya din to ubangiji ba zai ba shi zalibi ba wa qala daud kuma daud ya kara faɗa ce albirru himmatu taqi nagarta shine himma himma nan mai takawa wato me zan yi in zama na gargaru walau ta'allaqat jami'u jawarihi bi hubbi dunya la ladathu yawman niyatuhu ila aslihi yace ko da dukkan gabobinsa a sirra taya da san duniya ya zama dan duniya to mutukar yana yana da nagarta mutum ne nagari to wata yana kyakkyawan niyyarsa na nagarta da yake nufata a zuciyarsa sai ta dawo da shi zuwa ga asalinsa ya zama nagari ya zama sana'a da yake zama sana'a na gargaru sai kuma su fiya da sauri sai mu tsaya nan wa an su fiya da sauri su fiya da sauri kala ya ce ma alatku wannan da muka kawo duka suna cikin hiliya magana su fiya da sauri kuma ya fiya a jami'u aljami da akhlaqin rawi na al-qadib al-baghdadi ce ma alatku shay'an ni ban yi gwagwagwa da kaina ba da wani abu ba ashadda alayya min niyyati akan wanda ya fi tsayi a wurina akan niyyata li'anna ta taqallabu alayya saboda tana ta tana ta bin wata tafiya na wahayi da ta jujjuya mu wannan yana magana saboda kun san siyar da sauriya daga cikin wanda ya yawo yawuce yawuce kwararo kwararo yana neman ilimi to yana magana wai duk ilimin da zai nema ya ringa halarto da niyya cewa dan Allah yake yi ba wai dan ya zama ya yi ya fi sauran malamai ba ba sai ya jira wata kafafa ba su ya da sauri sai tsabar ba da ilimin sa yana iya kallon imam malik ya ce masa imam malik ba ma da hadisai ne ba imam malik ai ba hafiz bane yana iya faɗa az-zahabi eh saboda yana faɗa saboda shi yanda ya yace yace ya hada hadisai to irin wannan maganganun kaga wani lokaci zaka zaka iya faɗan shi kaji saboda wani girma akan mutum shi ne ke cewa ban yi yaƙi da koyi a zuciya ta irin yaƙi da ne da niyyata to tana jujjuya min ba wai bin da ruwa yana magana wai yayi abin saboda wani mummunan manufa ba a irin halatta da niyyar lokacin neman ilimin ba kansa wannan yana daga cikin abin da malamai suke ganin kamar gazawa ne to shi biya yadda zai yi yana ta kokari ya ga halatto da niyya ya halatto da nagarta da sauransu wajen neman ilimin sa da kuma dukkan abin da yake yi na bada fatawa da yake da shi ma mujtahidi ne sai mu tashi wa an Yusuf نخبة الفكر كو لا الحافظ ابن حجر العسقلاني من أتي أصيان ابن حجر قضاء تذا ولا لي قم تذا أبشي آه ibn adam yana yana yana fara mana siyahul ada yanda ake bada in ka zaka bada hadisai yanda ake alfabar ake ake da su wajen bada hadisai a tahammul shine karban ilimin ada'i ko shine bayar da ilimin to in zaka zo ka bayar zaka ba ɗalibanka zaka ce ne ka ji daga malaminka kai ma ko zaka ce daga malaminka in ka ce daga malamin ka da ganganta isnadin ka yi an'ana in ka in ka ce lallai malam malamin ka wane ya ce ya ka ka ce lallai ka lalaita isnadin na kita ba lalai ba tilas lalaitawa shine ka ce inna innan nan dangantawa shine ana ana tasrihi da saurare shine ka ce sami'tu sami'tu ka ba da ka karanta cewa an baka hadisi ne ka ce haddathana ko haddathani akhbarana shine wato ya an ba mu labari ambana ya zantar da mu kala lana ya faɗa mana wannan kowanne ya da matsayinsa a wajen malamai sun kai su takwas sami'tu shine ka ce sami'tu naji wa haddathani ko ya hadisantar da ni kuma akhbarani ya labatar da ya labatar da ni wa qara'tu alayhi na karanta masa kamar wanda ya fi yin wannan za ku ji in kuna duba mutane Imam Malik mutane Al-Qanabi alƙari zaka yace qara'tu ala malikin qara'tu ala malikin galibi shi hadisansa da yake musa da muwa ba shi sa yake da matsayi a wajensa a wajen malamai afwan muwatsan qanabi muhammad bin masrat al-qanabi banda wannan muwatsan da samu dama muwatsan ta kowace kyau a wajen malamai in ba kamar su irin su muwatsan su imamu shafi'i ma da zawiya ma su ba wani tsaya tana ba tana ana ruwaya muwatsan a wajen su bane su su a shafi'i su yahya al-qattan su Abdulrahman bin Mahadi wannan duk sai wato wayoyi daga Malik kuma sa daga cikin manyan almajiran Malik suka fi hadis da cikatun sa su Abdullah bin Wahab to amma wanda suka fi zama sai a kace da muwaffa to muwaffa da kowanne kyau tace muwaffa Qalabi Muhammad bin Maslama al-Qalabi muwaffa tana na an buga ta sai dai har yanzu dai iya sai ina ba cikakkiya bace ba amma dai in ma duk ruwaye muwaffa da ya ruwaito yana nan cikin littafin hadisi ba galibi لا غالبي امام امام البخاري لا روايه daga wajen imamu abu da ba haka galibi zai riwaya daga malik ya cewa hadathana alqanabi ko hadathana muhammad ibn muslim alqanabi to sai kuma a tinnisi shi ma al-bukhari yana riwaya daga tinnisi a tinnisi shi ma riwaya da mawqafi mai kyau ce to sai kuma irinsa irinsu haka to zamu ya ta qaratu alaihi qaratu alaihi wannan wani al'arbu ake faɗa in kai ka karanta misali kace wani cikin ku ya karanta ina saurari to ba za ka ci sami'tu ba in kace sami'tu ba kai yi ba ma'amu yana karantawa ina ji ina ji in ya maka wajen wajen gyara sai in gyara masa to in ya tashi shi ba zai ce sami'tu ba sai da ce qara'tu ala fulani haka dai faɗa an fahimta amma idan misali na gaya mashi to zai iya cewa haddathani ko sami'tu zai iya faɗa haka ko akbarani a wajen magabata ko an ba'ani da ana faɗa thumma quri'a alaihi wa ana asma'u sannan kuma sai kuma an karanta masa ina saurare ba ni na karanta ba amma an karanta masa ina saurare thumma an ba'ani sai kuma wato ya labarta min ya bani ya faɗa min thumma nawala ni ya bani thumma shafahani shafahani shine da baki wannan galibi ijaza ce ta da mushafaha ba wai karuwaci abin bane da na ba shi littafin nawa sai na ba shi kuma sai na sai kuma na haɗa mishi da baki cewa a jastu laka narwiyati na halatta maka na maka ijaza na maka certificate ijaza shi ne certificate na yi certifying maka cewa ka je kai ruwayan wannan ruwayan daga wajena kaga wannan akwai ijaza al-maqrun bil izn kenan ya akwai wato izini da na gwama da shi shine shafa hannu kuma kataba ilayya sai kuma ya rubuta min kataba ilayya in rubutawa kai aka yi idan rubutawa aka yi babu izini to shi ma in an za a faɗa kitabatan in kuma an haɗa da izini to wannan an fi son shi shi ma ya zama kamar ijaza ijaza shine a jinsu na kamar wuyati mutum zai izini ya dinga rawaitan hadisinsa munawala kuma shine ya baka kawai ya ce ga hadihi marwiyati shine munawala wannan wannan duk ruwayoyi yana ciki shine sai in baka munawala shine in na baka karba nawaltuka fata nawaltan sai ka karba to in ya ce maka in ya ce da munawala ne gashi na baka amma ka yi ruwaya din to wannan kaga makarun ne bil bil izin kenan akwai izini tare da shi a wannan duk malami suna faɗa alkitaba kuma galibi in aka yi dama ga galibi akwai izini daga baya malami sun buƙaci wajen kitaba za ka ga idan kuna kuna duba aljarbu ta'dil na ibn abi hatim razi idan abin da ya tambayi babansa ne ko abokin babansa abu zura kai tsaye sai ka je sai ka je ya faɗa maka cewa babansa ya ce qala abi ko qala abu zura thiqa to amma idan zai kawo magana daga Imam Ahmad sai ya ce wato wannan ko da mana haddathani Abdullahi dan gidan Imam Ahmad fi ma ka taba ilayya daga cikin abin da ya rubuto min kaga kitaba ce ana samun wannan wani lokaci saboda a bukaci da wannan wani lokaci ba na samun babban malami kaza daga baya shi ya shi shi shi ya ya sa kamar ya ayyubin sayyid al-ansari kamar da baku labari hadisan az-zuhri qaransa ne sai ce malik ya rubuta masa saboda malik ya yana da wanda ya fi kowa da hadisan az-zuhri da ya rubuta masa ya bashi sai da ya bashi sai ce to ya zo ya baka al-arb suka ce a ai ya wuce wannan shi ba sai yayi wannan ba wannan in malami malami ne babban shi shi kansa ya tun ba ka taba ilayya sai ka maka ce ya rubuta min ko dai ta hanyar aike shi ne murakala kamar da zan imamu ahmad kamar da na gaya muku imamu ibn abi hatim yana rawaito mangani imamu ahmad a cikin al'ilal ko a jafuwa ta'adil ta hanyar ɗansa ahmad ibn hanbal tun ma an sannan kuma sai ka kawo kawo an an shine ka ce daga daga da gangantawa ka ce daga wani wa nahwaha ko abin da ya kama da haka الأولان نفركو وليه نفركو سمعت ده حدثني لمن سمع واحده وقوان بيدي شيء لا من لفظ الشيخ ومز ده لفظ ما علم الناس لا ما علم الناس يوم لا سمعت مالكا لكن وانا من يعلم مجال مالك سنة فلا فإن جماعة إن كمت حدثنا هو سمعنا يهيه جمعي فمع غيره تتعرض ونمسني تعرض ونمسني sai da kuma in yana yin ya kawo nunin wanda zai ci ta'azimu nafsihi to wala kuma daban wa awwaluha na farkon sami'tu asrafuha wa arfa'uha fil imla'i ita tafi nuna ita tafi kararanta wato saurare din asrafuha tafi nuna karara cewa saurara akai wa arfa'uha kuma tafi daukaka tafi zama mafi girma wajen mala- wajen malamai lokacin imla'i wajen majalisin imla'i in zan bada hadisi to ka ce sami'tu to wanda in ka faɗa ka faɗa ƙololuwa kenan sabanin wasu daga akwai sabani ne in ce kara karatu alayhi da kuma sami'tu wanne falala kun ji bambancin kai ka ji daga baki na ni malamin shi ya falala ko kuma kai ka karanta ni kuma malamin ina jinka shi ya falala to sai ya zama su mutanen iraki sun fi son a ce sami'tu sai malik ya riga malik yake in kai to a to ai mu a mutanen madina saboda bukatuwa da muke da shi ɗalibai sun yawa mu a wajenmu sami'tin daidai ke da qara'atu alai al'arfu da sai imam bariki cewa to ma kuma a ma tsaya ma a duba in ka je zaka in zaka je zaka makaranta wa mutum qur'ani ya kake yi ba kana karanta ne malamin na ji ba yana gyara maka tajwidin ji to ya wadatar da kai ga qur'ani kuma bai wadatar da kai ga hadisi ba mu a wajenmu da al'arfu da as-sama' sawa'un bi sawa' inji malik da magana mafi inganci shine zama da alhamdu ke gaya maka magana mafi inganci shi gaskiya a same su yafi ka ce ka ji karara kara sai kuma maga- shi al'arzu yana zuwa ne daga baya wannan alfan wa fil imla'i wa thalith na uku kuma shine qara'atu kenan liman qara'a bi nafsi ga wanda ya karanta fa in jama'a in kuma ya ce qara'an quri'a alayya wa quri'a alayya wa ana asma'u ko qara'ana fa kal khamis kaman to na biyar ne wane na biyar eh quri'a alayya wa ana asma'u shine koya alaihi wa ana asma'u sai ce wa thalith wa rabi na uku da na hudu wanne kenan akhbarani sannan kuma sai mene eh ake a ake abuwan na rawai ne ko wal imba'u shi ma al imba Lim- to akwai al ilam kuma al ilam shi ne kamar gashi a tambayoyi bare bare zai zo da zai bayanin sa wal imba'u bi ma'anar ikhbar shi al imba' ma'anarsu irin al-ikhbar in ka ce akhbar da anbani wannan ma'anarsu daya a wajen malamai illa fi rufi mutaakhirina sai dai a wato istilahi na yan baya da suka zo fa huwa kalil ijaza ka an shi ma- in ka ce anbani a wajen yan baya to shi a wajen mutaakhirina a wajen ijaza wajen a halatta maka ruwaita hadisin kaman anni kun fahimta suna amfani da shi a makasudi da ba ba dole na wato saurare ne kai tsaye ba amma kaga akhbarani da anba'ani da haddathani a wajen malaman farko ma'anan shi daya ma'anan su daya ana za ku na fahimta wadannan abubuwa Ah, wannan saboda duk abu ɗaya ɗaya ina ganin mu ƙarshe shi kawai Ah, wa ana anatul mu'asir idan wanda ya yi zamani da malaminsa ya yi anna ana ya daganganta isnadi ya ce daga daga ɗin nan mahmulatu ala sama'i al'asul a za a ɗauka a tsatsayin cewa lallai ya saurara nan da ya ce al-mu'asir to idan aka samu wanda ba mu'asir ba ya ce an fulan kamar malik malik idan ya ce an sa'id ibn musayyib aka ga bai bai mu'asara da shi ba kamar hasan basri a hasan basri wannan yana abin nan Ah, kamar qatada qatada ya ce an Abdullahi ibn Abbas ko kuma an Abdullahi ibn Umar to wannan dama an san bai riske su bai saurare su ba to wannan shi wannan munqadi ne to amma ka samu wanda ya daidai da shi yayi wato zamani suka yi zamani gashi sun ne sun yi zamani tare amma kuma amma kuma sai bai ce ya saurara ba sai ce daga malam wani to wannan a wajen malamai tun da dama sun ya- sun yi ta- sun yi wato mu'asara tare sun yi zamani tare ba hausa ala sama'i za a ɗauka cewa dama wannan ya riga tara kamar ya ce ne ya ji kamar ya ce ne ya ji an fahimci maganar illa yin mudallisin sai dai ba wanda aka santa ba dama yana yin dungushi madungushi ne a isnadi yana yin dungushi na ɗan yin dunguwa na isnadi misali wani lokaci yakan ce daga wane ba yana nufin ya saurara ba yana son ya ɗan muku ɗan ɓadda bani in gushi a isnadi shine mutum ya zo ya ce a kamar misali mutum ne zai ce an san cewa gashi sai mu'asara a nan Kano yake ba mu taɓa zuwa wajen Muhammad Sani Umar ba ko ko profesa wato bashir ali umar bai taɓa zuwa ba amma ta ce daga daga bashir ali umar ya ce kaza kaga sai mu'asara ai to idan dan kano ne muka gashi dan kano ne kuma tsakanin su ba wani sakan can sai ta ce wannan gaskiya ai dan kano ne kuma ganin su ne tsakin ya zan yaji to amma idan muka kama cewa yayin din gushe amma ba zai maka dan da ba mi maka dungu ba zai maka ba zai maka ƙarya ba ya ce daga wani ai ba ƙarya yi ba wani ne ya gaya mishi amma kuma sai maka tabbatar cewa shi din da ba ya kan dan irin wannan dungushan to ba za mu karba ba mutakar mutum ne mudallis ba za mu karba ba wa qila amma wasu daga cikin malamai sun ce yushtaratu thubutu liqa'ihi ma walau marra to ana kadan an ana na mu'asili ne idan aka san cewa ko su ɗaya ne sun taɓa ganwa walau mara wa huwal muktar wannan shine galibi malamai suka fi zaba abin da suke magana akwai wani lokaci za ka a sami wani ɗalibi ya ce a an hula daga malam wani amma kuma sun yi zamani ɗaya to za mu wadatu da cewa sun yi zamani ɗaya kawai mu ɗauki shi a matsayin hadisi ne wanda yake sadajje ko ko a'a ƙyaƙari ne abin cewa abin cewa wasu hadisi ne sadaje ko ko a sai mun samu kotu ɗaya ne ya taɓa cewa lallai ya taɓa saurara wani ilimin sa to al-bukhari yana cewa shi sai kotu ɗaya ne shi an taɓa samu shi alwajin al-bukhari dole akwai al-luqya kotu ɗaya ne kotu ɗaya ce shi kuma mutum ya ce a ittifa al-mu'asara wala ya isa har ma ya taraddi a cikin muqaddima ta sai muslim ɗinsa to ittifa al-mu'asara wala ya fi gewayewa kuma in ba haka aka yi ba za a lalata hadisai amma kuma wato imma na asalin fi siha kenan amma qimmatu siha yana farawa ne daga ko da su ina a samu sun gama haduwa sun taba haduwa wannan sai zama hadisin ya inganta haka amma galibin hadisai na kuma ma za ga ana ruwaito ba ana ruwaito sai daga irin wa'annan mutanen ba ana ruwaito sai daga wanda an san hakikani ma akwai munazama ma da mukhalafa yanzu malik in ka ji malik an nafi' ba kawai mutsarki ma sun taɓa gaban malik su ɗaya ba a akwai lazimtan juna ba za a yi mu sifti yani in ya rubuto daga nafi akwai lazimtan juna ubaidillahi daga nafi akwai lazimtan juna sai aka galibin hadisan a haka suke ba wani wani da ya kanta wannan bai fahimta ba sai abin kaga ashe duk da ne kenan haduwa sau daya to ya gaya maka cewa ragowar sauran haduwa ba wanda ya bashi labari ba wannan ana gaya maka asalin siha asalin ingancin ba karshen ingancin ba amma galibin hadisan ake ruwaitowa a galibi ba ma magana maji ba ko gamuwa ba a amma sun lalci juna wani shekara shi ne da malami yanzu kamar a ba ibn jurai shekara nawa ya yi da shi shekara ashirin to wannan na kaji ce ibn jurai da an ba sai ka damu ba ka damu ba amma wanda yake an san shi ya dan gushe to in ya ce a an fulan to ba za a karba ba sai inda aka ji cewa lallai a wani waje ya ce lallai haddasa ne fulan yanzu kamar ma'amur bin isa sahibi magazi wasiyar ya ce an fulan za a karba sai an ji inda ya ce haddasa ni din nan to sai a karba kamar ibnu jurayj in ya ce an fulan in dai ba wanda malaman su ne ya zance su ba kamar su kamar su abba ibnu abi rabah ya ce an fulan to ba a karba sai dai in ya ce haddasa ni to za a galibi su imam bukhari dai za su kawo hadisi ibnu jurayj za su kawo ne wanda yake ya ce haddasa ni din ba sa kawo hadisi da yake cewa an an din nan يوما وأطلقوا المشافهة في الإجابة المتلفظ بها أما سن wannan kuma shafaha ni shafaha ni wannan shine ijaba wacce da ya faɗa a baya suna kiran wato ijaba akan wato suna kiran mushafaha akan duk wata ijaba wanda aka faɗa da baki da baka wato shine kace da ya na baka wannan ruwaya wannan littafi na ne hadisai na ne duka a ciki sai na ce to ajastu laka marwiyati mushafahatan da baki sai ga maka da na baka sai ce na halal daga shi na baka dama ka iya riwayar wannan wannan hadisan nawa ka je kai riwaya kai ma hadithu anni kai riwaya daga wajena wannan shine kaga ijaza almutalaffab biha kenan to wannan sai suna iya fadin cewa mushafaha shafaha ne ai ijazatan suna share ijaza wani lokacin kace shafaha ne yana magana shafaha ne ijaza wal mukataba fil ijaza al maktub biha kuma suna wato suna cewa al mukataba a ijaban da kuma rubutu aka yi misali kaga wannan da baki na yi da na baka wannan hadisin nace ka rubuce shi da baki na baka gashi da na baka nace ajastu laka barwiyati shi ko wannan rubutu na ga na maka da na maka rubutun sai na sai na aika maka da na aika maka sai nace na baka izini kuma nace kuma ka rubuce wannan abin daga wajena to wannan shine mukataba ka an fahimci bambancin shi mushafaha shine mushafaha da aka da baki izini wato na dafatu ilaka marwiyati al-maqrun bil izn mushafahatan shi kuma wannan dafatu ilaka marwiyati mukatabatan al-maqrun bil izn akwai izini ta yarda amma a rubuce واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية ita kuma sun sharaɗi cewa duk yayin da mutum zai baka wani munawala shine kawai ka bayar ka ba a baka ruwayan ka karba a baka littafin ka karba to sun sharaɗi akan munawala ya zama ta an gwaba ta da izini izini na ruwaya don aka baka wani littafi na wani to ya kamata ka kace maka da izini ya baka izinin cewa hadhi hadha marwiyati an fulan kada ajastu la ajastu laka wannan shine munawala kenan to malamai sun sharadin cewa lalle a sami izini a tare da shi wa ya arfa wa alwari ijaza wannan yace mafi daukakan nau'uka na ijaza da ake ijaza shine kamar certifying a baka da baka yi ruwayan abu to munawala ta daga ci mafi mafi karfi in na baka ruwaya sai in ce maka na baka izini wannan ita ce ijaza munawalatan in kuma na kuma ita ce mushafa da suke faɗa wani lokaci in kuma na baka shi in ce a rubutu to ita tana dan kasa sosai idan kuma ba tana gaba wakaza wakaza shar'ul idna fil wijada fil wijada wal wasiya bil kitab kuma haka zaka sun sharadin cewa a samu izini a littafin da ka samu wijada ce samu kawai kai littafi ne ka samu na malam wani amma sai a cikin cewa duk wanda ya samu littafin ya iya ruwayan wannan wannan wijada kenan wal wasiya da kuma wasicci da mutum yayi da littafin sai ga littafi na can a can ina maka wasicci da shi to in idan akwai izini to wannan shi kenan wannan ka iya ruwaya da shi wato ko yaya abinda malaman hadisi suke nema shine ya zama akwai tasabbuti akwai kirdado ba kawai ka zo ka canza wayar littafi ba ba a san ina ka samu shi ba an madhul shi yasa da littafin da shi ma ko da an amince cewa littafi ne ba a samu gaba da a cikinsa ba amma aka samu wujada ce ba wai ruwaya ce ba mu shafa hatar to sai ya zama yayi kasa a wajen malamai akan wanda aka samu ce sannitu ko haddasa daga wannan da ku ga malamai suna cewa ruwayan Amr bin Shu'aib ana bi a jaddihi suna cewa ruwaya ce hasana kyakkyawar ruwaya ce ba wai dan ana ruwaya ana tuhuman su silsilatul islam din ba shi wato igiyan islam ba a tuhuman kowa a ciki ba kuma dan suna da wani hada ba dalili kawai saboda wannan littafi da asali Abdullahi bin Amr bin As ke rubutawa ya ji hadisin manzo Allah to sai ya aji to da ya aje iyalansa sai suka zo suka cin da wannan to sai dai shi amrun da yake ruwaya ruwaya min shu'ai shi ai ya taba tsawara wani hadisi wasu bangarori daga kakan nasa to da kaga kamar wujada ce da hada ta kaza da wani wani abu na kamfani ke kama da izini amma dai da kazan malamai tana kasa kuma ba ta ba ta da kaima wajen inganci wa fil ilami al ilam shine wato ka ka kai wato ka ka sanin mai mutum ba tare da ka mushi izini ba ka ce kawai gashi nan wannan kada kace duk duk hadisi ya ce wannan littafin wannan al'ilam ka sanar da shi kenan shi ma dai kamar dai wasiya ne kamar mutum zai wasiya ya ce bayan mutuwa na ga littafi na wannan littafi na hadisi ne a ciki to wannan shi a wajen malamai akwai akwai akwai magana akan shi amma dai duk da haka shi ma idan an tabbata an tabbata littafin mai kyau ne to ana iya ruwayansa sa wa illa in ba ka ba fala idra bi zalika to ba za a idra da shi ba kal ijaza a amma kamar wanda ya ijaza sakakken ijaza ce to yanzu wannan riwaya ta wannan hadisin nawa na yi ma ko ma waye kawai ya mishi ijaza kawai na ba shi dama iya riwaya hadisin haka wannan ijaza ta amma ko kai aiki baka ce ijaza ga wasu mutane ba abu na karba ba ta zama ta yi nauyi walil majhuli ko kuma ka zo ka yi ijaza ga wanda ke majhul ne ba a san shi ba kawai ka ce na yi ijaza ga ga har ma wanda ban sani ba ba za a karba ba walil ma'aduni ko kuma wanda ma ba ba a haife shi ba ba shi na yi yana har wanda ba daga baya za a haifa nan gaba ai babu shi wannan alal asahi fi dalil zalika wajen malamai mafi inganci wannan duka bai duka ba za a wannan ba duk ba za a karba ba saboda ka ga kun ga muna da asaba yace samaitu daya kenan muna da haddathani biyu muna da akhbarani uku muna da amba'ani hudu muna da a banda amba'ani akwai sai menene eh qara'atu alaihi biyar quri'a alaihi wa ana asma'u shida sannan kuma sai eh na nawala ne nawala wannan da munawala da ijaza da wijada kusan duk tafiyar su daya wijada idan shi ta wijada shi ne ka samu littafi wanda aka yi rubutu a ciki amma da hannun shi wanda ya rubutun in akwai izini to abin ya ya fi kyau sosai in ko babu izini to in sai a za a duba gani rubutun rubutu ne abuntaccen rubutu ko ba abuntaccen rubutu ba sai kuma su al-ilam su al-wasiya wasiya shine ya wasiya bayan littafin bayan mutuwar cewa wannan littafi na ne ko da na mutu littafi an da hadisai na shafa ne shi ijaba ce ta bayan shine aka ce maka ijaza wacce take da ba ta aka baka hadhihi marwiyati ajaztu laka mushafahatan to wannan shi ce mushafaha in kuma in kuma na baka shi a rubutun aika maka kana daga nan zuwa Kaduna kawai na rubuta maka hadisai na a can kasa ne nake maka kuma na baka izini ka ba mutanen Madina mutanen Kaduna hadisai na na maka izini wannan shine maktub kenan kitaba kenan to ina ganin sai mu dakata nan insha Allah Umar Ruwat an kusa gamawa aiki wanda ke dai zai ga a dankara dankare ke yi abin nasa shi sai wane ne kai amma kuma daɗe yau fa a zai ne ko? ta wane ne na ɗan yanzu to sun na bukata fita shiri ta na su bayi a kusurin da zamu tashi? ce suna din abubuwan da zamtan su yara ba ta kwatan nan sa dan takarda shi ne wa'ana ta ce bacin ne kayan da alama na gaurin ne ok mun gama ai mun gama wannan ko mun gama inda ya yi maganan ya yi maganan ya raba da sana zuwa kashi uku za mu tashi a cikin tamhid da ya yi tamhid ya gama mukaddimarsa za mu shiga cikin farkon shi littafi ne yace alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ta'ala ya salati ga da amince tabbata ga shugaban mu nan Muhammadu da ala ya gidansa sahabbansa wa hamalaka sunnati da kuma wanda suka yi dakon sunnansa wal mudafi'ina anha da wanda suka kare sunnan daga bakannata ila yau bijin hazo a ranar ranar sakamako can mun gama muqaddima wa ba'd bayan haka fa hadha al kitab wanda littafi alladhi uqaddimuhu al yawm lil tab'i wanda nake gabatarwa a buga shi yanzu yau huwa risala risala ce wato kamar rubutu na makaranta التي تقدمت بها لليل الشهادة العالمية من ذات الأستاذ wanda na gabatar saboda in samu shaidan shaida na duniya na zama wato profesa fil fiqh wal usul wa tarikh at tashri' al islami min kulliyat shari'ati ta jami'at al azhar a jami'at al azhar a a a a wato kulliya ta ta shari'a a wannan shekara ta 1968 wanda ya da 1949 a wannan lokacin 1949 a lokacin ya ba da wannan littafi wa qadara ghaitu an nashrihi nayi baya baya na ji ba na son in yada shi mun zalika da ne tun a lokacin da aka ce in yada an ba da shawara in yada amma ba na son in yada hatta al'ada har yanzu ba ban ji ina son in yada ba li awamil kathira saboda dalilai da yawa min ahammiha daga ciki an ni allatu hadal kitaba wannan littafi na rubuta shi ne fi burufin sa'aba a wani yanayi mai dan masu wato a wani yanayi wato mai tsanani karar taɓaruni ila da ijazi wani lokaci a wasu wurare na tilastu na tarsa su in takaita magana na a wasu wurare fi kasir min abhati a da yawa wani wuri da ne bahasi na tarsa su dole sai da na takaita bayani wanda yana bukatar kuma a fara da bayanin kuma wa kuntu ara min tamamil fa'ida ni ina ga daga cikin cikan fa'ida at-tawassul fiya in yalwata wal iktaru min ash-shawahid in qara kawo wato hujjoji litattabiha ma'alimuha saboda wato ilimin abinda za a taskace a cikin ilimi da wato alamar kasancewar abin hujja ce da zama ta fito fili karara an ganta ma'alim shine duk wani abin da zai fito fili kamar alama wani ba mata abhasin ukura kuma wato in ƙara wasu bincike-bincike ma da zan yi muta'allaqatun bil mawdu wanda take alaka da wannan mawdu'i din walam yutah li al waqt walam yutah li al waqt al kafi li taqiqi ma kuntu arju min dalika ban samu lokaci bai bani ba isasshe in samu abin da nake so in samu ثم إن بعض أبحاث هذا الكتاب كانت قد نشرت بصورة موجزة sannan kuma wasu daga cikin abhas bahasi bahasi da nake da shi a cikin littafi an riga an yada a baya amma a takaice fi babul madallat al-ilmiya wasu majallu na ilimi al-islamiyya fil qahira al-qahira wa dimashq da dimashq wa ghayrihima wa kan taridu min raqabati min kathir min al-qari'ina da yawa kuma akan samu kwadayi daga da yawa daga cikin makaranta suna nuna kwadayin su bitabi ma kuntu amulu bi tabi hadhihi al-abhas cewa waɗannan ya kamata a hade su a buga su su zama littafi a amfana walakin ne kuntu urji'u zalika sai dai ina jinkirta haka din ila waqti har zuwa wani lokaci aka farraku fihi da zan zama na na wato kadaita kaina na na wato a tafarruk shine wato na zama na babu abin da nake sai shi zama na wato aje kaina kawai saboda litami ma kuntu amulu saboda in yi taƙijin abin da nake fata na kowane bahasi da yake bukata a ƙara faɗaɗawa ƙara faɗaɗawa من التوسل ولا انكار فادا والافاضه انكار ين بياني ديوا حتى ظهر كتاب اضواء اضواء اضواء على السنه المحمديه هل كتاب اضواء على السنه المحمديه يزو وين الى بعد وان دان دان حسكي وسو بياني وسو akan sunnar manzo Allah li Mahmud Abu Rayyan Abu Rayyan Abi Rayyan da Mahmud Abu Rayyan wanda wannan littafi galibi Abu Jabbar ne yake zuwa da kwasu abubuwan shi yana daga cikin masajid ɗinsa to wannan littafi dan a lokacin ya fito a hannun masu karatu suna karantawa suna kallon abubuwa da ake zagin sun da mazala da shi wa qa'a fihi min taqiqin ghairi ilmi wanda a ciki akwai wani bincike da aka yi bincike ba na ilimi ba haula sunna wa ruwati akan sunna manzo Allah hadisi manzo da kuma masu ruwaito ta fa alaha alayya ulaika al-asdiqa wa nan abokai nawa sai suka wato yi ci gaba da yi mun mount pressure suka ci gaba da matsa mun da tsari kitab a littafin da shirin haja saboda tsananin bukata da ake da shi ila abhafi zuwa ga abin da nayi na bahasi a cikin littafi din wa hana uqaddimu kama katabtu min qabl gashi yanzu dai na sa an tabbaha shi an rubuta shi an wato buga shi kamar yadda na rubuta tun a farko ba tare da na cika buri na na in ƙara yalwatawa ba illa ma amatu al bahth al muta'alliq bi abi hurairah sai dai abin da kawai na ƙara na bahasi da yake da alaka da abu hurairah min ta'liqin mujaz na yi wani ƙarin haske kaɗan shi ma alama da abi kitabu abi rayya bi haqqi abi hurairah saboda abin da yazo a littafin abu rayya a haƙƙin abu hurairah mai zagin shi da ya rika yi ya rika nuna kawai mutum ne makwadaici ya dinga yana ba da hadisai kaza kaza kaza na ba shi kariya akan wannan shi ma kaɗan na kawo wa inni la arju sai da ina fata hina tafihu li halati sihhiyya idan yanayi na lafiya ya bani dama an atamakkana min taqiqi ma kuntu amulu insha Allah ta'ala in samu dama in hakiki inan nage abin da nake fata in zo da shi dan raddi ma wannan bawan Allah da ire-irensa da suke yin fada ma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fi iko Allah ba shi dai ba yanzu an yi rubuce-rubuce da dama kan wannan yanzu ko littafin al'awami za ku ga littafi ne da abin da ta muka turanci aka rubuta shi ma a tsargayen turawa a zamanin shi ya zama larabci da rubuce-rubuce da aka yi da yawa na raddi ga wannan saboda haka duk wani wanda zai zo yanzu yana cewa yanzu zagaye na suka bara yanzu ba zan lafi ma da da wannan zage-zagen sunna din galibi duk abin da za su kawo ko daya babu wani abin da za su kawo wani abin da zai kawo sabo in zagin ikilima ne ta akwai magana zagin ikilima an kawo rabi in zagin abu huraira ne akwai magana abu huraira in zagin imamu ahmad ne imamu bukhari imamu muslim duk sun kawo kuma an yi rajin shi saboda haka wannan duk ba za su kawo wani abu sabo ba insha Allah da sanin sannu za mu bi za mu ga yanayin rajin da ke ba abu huraira za mu ga irin shi ake kawo kwabo da kwabo wanda kita ya je ya shiga cikin dare ya yi wani bincike ya yi rubutu ya yi waye ba abin da ya kawo wallahi amma kafai kawai aka je aka yi na su aburai aburai kuma malami ba duk cikin wannan da ake kawo ba malami ciki ko da ciki wani ma wani ma dropped out ne a jami'a akwai wanda ke dropped out ne ya an fara an fara kawai ya ga ina ba zai iya ba ya rasa ya ya kama wannan ya gasa ya kama wannan ya kasa daga baya dai aka je aka na ana ba shi dan aikin editor yana yi daga baya shi ne fitar waɗannan abubuwa kuma turawa suka taimake shi suka barbaro ya kan shi aka dinga fito da waɗannan abubuwa ta cewa sunnan ma kaza kaza kaza kaza kaza to alqur'aniyun was sunnah alqur'aniyun was sunnah annabawiyya ta Muhammad Sani Umar an dawo baya kaɗan wajen inna shakhsiyatan nabi bala ya ce inna shakhsiyatan nabi sallallahu alaihi wasallam hiya imtidadun lil qur'an idan an lura za ku ga ita kanta ɗabi'a ta manzo Allah da kuma yanayin jikinsa da yanayin ab- komi nashi personality shine wato mutuntakansa ɗabi'unsa na mutunci abin shi na mutum in an lura a samu hiya imtidadun lil qur'an wato tana ta'abirin asalin abu da zo na qur'ani tana da mana asalin koyarwar qur'ani ne ta samo asalin daga mabuga daga qur'ani da wani sharhul qur'an karim da shi- shi kansa ba za la dabi'a sa dabi'a ce da nake bayanin qur'anin kansa eh, bayanin qur'anin kansa fa fil qur'ani qisas kathira an al-umam as-sabiqa a cikin qur'ani akwai kisoshi ma da yawa daga al'ummomi sun gabata wa abana an al-unmuzaj as-sayyi wal unmuzaj wal unmuzaj al-jayyid bazal Allah ta'ala ya ba mu misalai munana ga muna- ga munanan mutane wanda suka yi aikin banza da sakamakon su da kuma kyakkyawan misalai ga kyawawan mutane wanda suka yi aiki na gargaru as-sunna an-nabawiyya hiya at-tariqa al-amaliyya to ita sai na haka sai zama sunnan manzo Allah sai ta zama ita ce wato hanya a- a aikace wa tatbiqul mujassad ya zama kuma shine wato kai tsaye yadda ake ɗabbaka da ta'alimi din na koyarwar addini baki da in ka Allah ta'ala ya ce ya ce manzo Allah fasabbih bihamdi rabbika wa taghfiru innahu kana tawwaba sai ga manzo Allah irin wannan abin da aka faɗa shi yake yi irin wannan fasabbih ce subhanallah wa biha- bihamdi rabbika wa bihamdihi kaga irin yadda aka faɗa irin abin da yake faɗa kenan saboda aikin manzo Allah a wanda yake ake kira sunnarsa ɗabbakawa ce ɗabbakawa ta aiki a aikace na koyarwar musulunci wa kada basa ha sahabata rasulullahi ba'da wafati kuma sahabban manzala sun yada wannan sunnar ta sai bayan bayan nan khashiyata ta'aqqum saboda suna gudun kasi laifi dike timanul ilmi ta hanyar koyi ilimi wa tamma himmuha an tariqil amali biha akwai sunnan kuma da za ku samu akwai sunnan da za ku samu wato an kiyaye ta ne ta hanyar aiki da sunnan akwai suna da zamu wannan an asabai suka dinga yin aiki alban suwa suka yi aiki alban alban suka yi aiki har zuwa yau wannan sallar da muke yi kaga sunna ce amaliya ko da babu wani wani rubutu da aka yi sallar da muke sunna ce amaliya sunna ce da aka gano kaka da kakanni ba wanda ita zai ce babu shi sallar sa kamar yadda za ku ga yanzu yan yan kalkasu na yi za ku ce suka saba za ga suna ba ba kan su dariya wajen su ɗauko sanarwa guda biyar wani ya ce ma gwamnati shi yanzu ma ya daina sallah guda biyar mai mai ruku da sujada shi in yazo zai yi kawai da kallon gabas ne ya kawar ba sai biya abinsa kaga na mahuci wannan ai duk sunna ce aka ɗauko da amaliya sabai haka suka yada abu wa hadhihi min ahammi alwasail fi hifdhi sunna an abuwa wannan kuma ka ɗauko sunna ta aiki a aikace kaka da kakanni daga zuwa yaran su yana daga cikin mafiya muhimman hanyoyi da ake wajen kiyaye sunna fa tatbiqul amali wato tabbakawa a aikace da ma ja'a bil qur'ani wa sunna da abu da sunna ta zo da shi da qur'ani da sunna suka zo da shi ni ibadati na ibadaduka wa mu'amalati da mu'amaloli wa ahkami da kunce kunce wa akhlaqin da dabi'u wa adab da ladubba A- akhlaq shine dabi'a da zaka yi ma- ma'amala da wani adab kuma shine gidan nan mutuncin ka da kake da shi kai na gaskiya amana m- wato da sauransu shine adab ladubba hada ad'a ila tathbit al-hizbi a zo a zo da irin waɗannan sunna din a aikace a ɗabbaka shi cikin musulmai na baya su koya wajen na gaba wannan ya fi nuna ya fi nuni zuwa ga kiyaye ya fi wato kiyaye sunan ita kanta wacce kare yi dole ziyarta au nuqsan ya fi sa kuma a dinga tuna sunan ba tare da an ƙara ba ko an tawi wa hada yumkin i'tibaruhu al-mutawatir al-amali wannan kuma shine ake ake izla da shi zai yi a izla da shi a matsayin al-mutawatir al-amali akwai al-mutawatir al-amali abinda aiki kawai ya nuna kawai ga ga yanda ake yi sallah yanzu kamar duk wani musulmi ya san kawai ga yanda zai yi zai kalli al'ibla ne ya ce Allahu akbar ya yi karatu ya yi su- ya yi ruku'i ya yi sujada wannan a tawassul amali ne duk wanda ya zo ya ce shi ne da irin wannan sallar mutum kaga yana ba faɗa ma da abin da ke mutawatir ne ba sa ya su mishi dariya ba ba kamar ya ce da babu annabin yanzu ya ce babu wani annabi ba ba- ba- to yanzu kaga dun jama'a su ma ƙarya ne ce ba- ce an ce akwai manzo Allah ya taɓa rayuwa a Ma- a Makka da Madina kace babu shi ko ce babu Makka ai ba idan mace wanda yake babu kano malamai suna cewa wanda yake babu makka to wannan kaga ya kaita qur'ani ne zai iya fita musulunci idan yace babu kano yanzu sai da mutum bai da hankali shi amma yace babu makka a zama nufi faɗa eh a a- a- a- a- sai da misali sai dai misali kaga amma in amfanin faɗin haka shine yanzu kaga ai akwai masu cewa a annabi Musa legendary figure ne legendary figure wato tatsuniyoyi ne kawai yanzu an tabbatar dai annabi Isa akwai shi sun sun faɗa haka sun sun tabbatar da yanzu akwai annabi Isa amma annabi Musa yanzu kake tsammani ake yi fa eh amma kaga sun kuma yadda akwai Plato akwai Socrates akwai Aristotle kuma in kace babu sun ce baka baka da hankali shi kuma wa'azi kuma wa'annan kuma su ma shekara da aru aru ba abin da akwai su sai dai rubutun da suka yi rubutun da suka yi shi ne akwai su da kuma abubuwa da suka bari ana ta faɗa kakanni suna faɗa ma yaya suna ga ma yaran su zuwa na yara to me bambanci shi wannan ya kashe da addini kuma gashi a rubuce kawai ba su akwai shi ma wannan ya koyar da taura kuma a taura da tana da har yanzu ai ba bambanci kuwa shi yasa da kuke gan turawa ba da kace gani sanannu ne suna yin pick and choose suna yin ɗauki daidai eh suna yin ɗauki daidai wani abin kawai haka nan da ta addini yanzu kaga maganar cewa maganar babu babu sunna ai kaga turawa ingila sun fara kawo wannan a can wajen indiya aka fara shi ba shi su wannan ma ba su da ba sai da kawai mutum kawai mutum magana ta tabbata amma ba wani wanda zai ce kawai shi ba shi da sunna kala katu haka wani abu yadda yanzu ya fara zuwa وحب الصحابة من الرسول بلغ حدا من التواتر سمى لما صحابك ما زال الله يا كي وانا متأي نتواتري يجعل الباحث والذي سيدو وانا من بنشيك كونا من كلام بنشيكين مهما كان مقدما ذم من من فنسا يوطن بذلك ليس هم رجوع صحابتها سمى زال الله وانا باعي لما بعض ما ماشي ملك من شاكا ومن سلزمات هذا الحب لذا شيء أبدا كي لازم تولى سويا أن يحفظ المحب كلام محبوبه شيء أسامه ميسل ya kiyaye san wanda ya kiyaye wato maganar wanda yake so din wa fa'alihi da kuma wato aikace aikacensa wa sakanati da kuma har ma motsinsa har ma rashin motsinsa har batinsa kaga ga wani mutum ya ji ya ruwaito ba wanda aka wannan abu a duniya duka kaga wai ba ma maganarsa ba aikinsa numfashinsa yanda yake bacci ya yanda yake yi yanda yake alula komi ba sai da suka ruwaito wannan yana maka cewa ba karamin soyayya suke ba ba za a taɓa samun wasu al'ummar da za su so wato jagoran da manzala suke inda sabai ke son manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-mahbub imam al-umma wa qa'idaha wa rasulaha idan ya zama shi wanda ake so din shine jagora al'umma shine shugaban al'umma kuma shine manzon al'umma kana al-muhibbu akthar iqtida'an to shi kuma sai ya zama shi wanda yake so din su sahabban kenan su ne suka fi kowa kowa koyi da shi kenan tunda kuma su inda suke yarwato aikin sa suke yarwato koyi nashi لأنه مكلف بهذا من ربي سورة وبنجد يا رجال كلف هذا ما تشيوا شيء سيار ويتو مجرد ماذا ألم سيار كياي سياي كذا سياي كذا سياي كذا وهكذا راقب الصحابة كل شيء هكذا هذا صحابي سن كياي دب ولا أبو يتعلق بسة النبي عندك علاقة سيرة ماذا الله وشخصيته لكم وتو حمد طبيعة سلام تنشنسا سن سن حد شيء لأن سيرة الوصول سن سني شيء وسيرة ليست كسيرة أي من البشر با كما سيرة وانا بمجرد مثالي با wa shakhsiyati ko mutuncinsa laysa mithla shakhsiyati ayi insani ba irin mutuncin kowane mutumi bane fa huwa rasulullahi shi manzo Allah ne il bashariya il bashariya kullu da dukkan wato ɗan adam baki da wa risalatu kuma sun san cewa wato manzantakansa lam taqtasir ala asri manzancin nasa ba ta tsaya akan zamanin sa ne kawai ba fa has bal mumtadda ta shimfida ta ci gaba ila qiyami sa har zuwa tashi alkiyama fala budda idan kaga babu makawa kenan an ya kuna kullu shay'in min hayati da qabi'in khas zama duk abin da manzo Allah yayi yana da wani yana da yana da wani wato matsayi na musamman a wajen su wa kullu shay'in ta'allaqu bihi kuma da abin ke alaka da shi mahfuba lil bashariyya ya zama wato in an kiyaye shi kamar an kiyaye ne ga dan maslahan bayi baki da maslahan dan adam baki da fi tarihi ha qawi a cikin tarihin ta mai tsawo da a zo a samu kullihi baki da yansa sai mu tashi bazala sahabatu yana da yana ta kawowa zai zo fara kawo maganar shugoyin nasu ila sati mai zuwa mu gaba wannan babu insha Allah to kun gari yanda yanda abubuwa suke za ga sai mu sai mu takaita na idan mun yi kowanne ko to sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in